الحمد لله الذي أنزل القرآن فأعيت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء فدحض ببيان يأخذ بالألباب شبها أرباب البراعة وألقى في مساره أذهانهم من المعاني ما تعجز عنه العبارة وصلى الله وسلم على من ملك ناصية الفصاحة وزمام البلاغة وعلى آله وأصحابه ذوي الرصانة والحصافة ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na balaga a cikin littafinmu mai albarka zubdatul balaga wallafar babban malami na musulunci a sheikh abdulaziz ibn muhammad ibn nasif allah ta'ala ya ƙara mai lafiya a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun kwana a ƙarƙashin baitin da malam yace wa khashyata takrari fil abwabi khalaftu tashilan ala qullabi wato saboda jin tsoron tittisawa maimai a cikin waɗannan bababbuka wanda ilimin ilmul ma'ani yake kunshe da su ce sai na saba wa jumhurin malaman balaga saboda sauƙaƙe wa ɗaliban ilimi wajen karatun balaga a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan albabul awwal shine al-isnad ko albabul awwalu al-isnad fihi al-aham adrubu at-tawkidi fa in yakun khitabu dhi tardidi أكد وإن ينكر فزد والخالي يخلو وخالف لاقتضاء الحال والفعل جاء للحدوث والزمن مضارع مكرر إن اقترن والاسم جاء مثبت الأحكام قرينة تزيد للدوام آه بابي نفرقو أولا لتافي نام البركة a cikin ilmul ma'ani zai tattauna akan abin da ya shafi al-isnad al-isnadul khabari wato shine alakar suna da suna alakar fi'ili da suna kamar yadda a karatu na baya mun tattauna akan abin da ya shafi wato abwabu ilmul ma'ani abwabu ilmul ma'ani tanahasiru fi thamani abwabin ko ilmul ma'ani babubbukansa guda takwas ne akwai isnadun musnadun ilaihi musnadu to al-isnad muka ce shine aikin da zaka hada tsakankanin fi'ili da suna jumla fi'iliya kenan zahaba muhammadun ko kuma suna da suna al-ilmu nafi'un to wannan aikin da zaka yi wannan shine al-isnad to wajen al-isnad al-khabari akwai abin da ya shafi fa'idatul khabar akwai kuma lazimul fa'ida a nan bai magana a kansa ba amma za mu yi tsokaci a kan shi kaɗan saboda mu gane idan ka zo za ka bai wa mutum labari ɗayan biyu ne imma labarin da bai sani ba imma wanda ya sani ko to idan ka ba shi labarin da bai sani ba wani ana ce da shi fa'idatul khabar ka ce zahaba fulanun wane ya tafi a ya tafi to Allah sa sauka lafiya wannan bai sani ba ana ce mai fa'idatul khabar idan kuma labarin da ya sani ne ka gaya mai to wannan shi kuma na ce da shi lazimul fa'ida lazim alfa'ida kaga yanzu ka ce zahaba muhammadu muhammad ya tafi wannan bai sani ba ka bashi labari ko me muke ce mai da balaga fa'idatul khabar to idan kuma labarin da ya san shi ne ya gaya mai irin misali mutum ya yi jarrabawa sai ya zama to ya yi najahi ya huce ya samu sai kuka haɗu da shi za ka mai barka kace ashe an ci jarrabawa ya san labarin ko bai sani ba ya sani ko to wannan ana ce da shi lazimul fa'ida abin da ya sani ka taya shi barka ashe an ci jarrabawa to ina taya ka murna Allah sa a yi karatu lafiya ban gane da kyau wani ana ce da shi lazimul fa'ida to yanzu kuma akwai almakamat almakamat su ne lokacin da za ka yi zance ga mutum ɗayan uku ne imma ya zamanto wannan mutumin ba ka shakka kan labarin da za ka bashi zai amshe shi da hannu biyu imma ya zamanto mutumin yana ɗan ɗaɗɗar a kan zancen naka imma ya zamanto mutumin da kwata-kwata bai yadda da zancen ka ba guda uku ne ko shi ne dama in ƙasa da muhbiru nafsar hukumi fasammi da fa'idatan wasammi au ƙasa da ilama bil ilmi bihi lazima hawalil makamin ta bihi in ibtida'iyyan falayu akadu au ɗalabiyyan fahawa fihi yuhmadu wa wajibun bi hasarin inkari kamar inda wato mai mi'atul ma'ani ya kawo to shine anan yace fihil ahammu adrubut tawkidi wato cikin al-isnad fihi ad-damir ya'udu ila al-isnadi yawa mun gane a cikin isnadi al-ahammu abinda yafi komai muhimmanci saboda akwai al-muhimmu akwai kuma al-ahammu abinda yake da muhimmanci shine al-muhimmu al'ahammuka abin da ya fi kowane abu mahimmanci. To a cikin isnadi abin da ya fi kowane abu mahimmanci shi ne adurubut taukidi, sanin nau'i-nau'i na labari. A taukidi, wato anan shi ya ce adurubut taukidi, amma yawancin malaman balaga suna ce da shi adurubul khabar, wato anwa'ul khabar, nau'i-nau'i na labarin da mutum zai bada. kamar yadda muka faɗa guda uku ne fa'in ya kuni khitabu zitar didi wato idan zancenka ya kasance za ka yi shi ne ga mutumin da yake ma'abucin taraddudi ne kan labarin da za ka ba shi yana da ɗan taraddudi a kid to sai ka ƙarfafa mai zancen naka ta hanyar zauwa da ɗaya daga cikin aduwa na taukidi wato in ya zamanto mutumin da za ka ba shi labari yana da kwai ɗan shakka kan labarin da za ka ba shi mun gane da kyau to sai ka zo mai da ɗaya daga cikin aduwatu tauki ko guda biyu daga cikin aduwatu tauki saboda ka ƙarfafa mai zancen naka wato ɓangaren malaman balaga ana ce da shi aɓɓalabi aɓɓalabi ake ce mishi dama akwai alibtida'i akwai aɓɓalabi akwai al'inkari to addalabi shi malam ya fara kawa wanda yawancin malaman balaga suna fara kawa al-ibtida'i idan aka al-ibtida'i sai kuma addalabi saboda shine nabi sai kuma al-inkari shine mataki na ƙarshe to in ya zamanto mutumin da zaka bashi labari zai tardidi zancen ka zaka yi shi ne ga mutumin da yake da kokonto kan labarin da zaka bashi to akid sai ka karfafa wannan zancen naka ta hanyar zawwa da wato mu'akkidat abubuwan da suke karfafa zance abubuwan da suke karfafa zance wannan sai mun koma ilimin nahau shi za dama dole ilmul balaga qabla an takhuda fi ilmil balaga wajibun alayka an takuna ala dirayatin bi shay'in min an-nahwi wa bi shay'in min as-sarf li'annahuma yu'inaka ala fahmi al-balagha saboda za su taimaka maka ne kan fahimtar ilimin balaga mun gane yanzu inna tana daga cikin mai harfin taukid mun gane da kyau to sai ka karfa bazancanka imma da inna kana so ka ce wane ya tafi amma shi kuma mutumin kamar kuna yar wasa da shi ne in ka ce mai zaba fulanu wane ya tafi kana tunanin cewa zai ɗauki zancen naka irin na da ne irin ko tsakankaninka da shi akwai wasa na kakanni kakanka ne ka ce mai wani ya tafi dama bai tafi ma ce aka ji mishi ya tafi to yanzu da ka zo sai ka san cewa in ka mai magana to zai dan yi shakka a kai sai ka ce inna fulanin qad zahaba haƙiƙa wani ya tafi kaga yanzu da ka zo da inna ka karfafa zancenka na farko kenan sai kuma da qad da ka zo da ita inna fulanin qad zahaba wannan shine akid sai ka karfafa zancen naka da abin da ya dace in ma da ka zo ka da harfin taukid shine inna da kuma qad za mu ga haka a cikin alkur'ani lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaito mana kissar waɗansu ma'abuta alƙarya kamar yadda suratu yasin ta yi mana bayani ko wadribu lahum matsalan ashab alqaryati idh jaa'a almursalun idh arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun ubangiji subhanahu wata'ala yace yayin da muka tura waɗansu mutane guda biyu zuwa ga waɗansu mabuta alƙarya sai suka juyar da zancensu Allah ya ce fa'azzazna huma bi thalithin sai muka karfafe su da na uku su biyu ne da suka tafi yin da'awa sai yan garin suka watsar da da'awarsu suka ce ƙarya suke sai Allah ya ce muka karfafe su da na uku sai suka ce inna ilaikum mursaluna mun gane da kyau kaga anan inna wannan inna harafi ne da tawkidi ko sai suka karfafa zancen nasu da cewa inna sai kuma ya zamanto taukiri na biyu jumla ɗin ismiya ce jumla ismiya tana da kwai miza akan jumla fi'iliya khasatan bangaren asubut saboda jumla fi'iliya in ka zo da ita tufidu at-tajaddud wal hudus amma jumla ismiya ita kuma li tuthbita as-sifa lima zakarta mun gane da kyau to sai zamanto ga ta jumla ɗin ismiya ce gashi kuma an karfafa ta da inna ilaikum mursaluna kaga wannan anan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa balaga da take kalkashin wannan ayar shine mutanen da aka tura musu waɗannan mutanen guda uku suna da shakka akan labarin da waɗannan mutanen uku suke ɗauke da shi sai ya zamanto ya dace da su karfafa musu zancen nasu ta hanyar zawwa da adwatu tawkid sai suka ce inna ilaikum mursaluna shine fa in yakuni khitabu dhi tardidi idan zancenka ya kasance zaka yi shi ne ga ma'abucin shakka ma'abucin kokonto kan abin da zaka bashi labari da shi to ka karfafa mai shi kace inni qara'atul qur'ana ga mutumin da yake ganin cewa ka fito da wuri ce ka anya ko ka karanta qur'anin mako ce inni qara'atul qur'ana hakika ne na karanta qur'anin ba shakka na karanta kawai dai Allah ne da ya dan hore mun da saukin baki an ce kowa ya karanta izu goma goma shikenan kai baka wuce awa daya ba sai ka ce ai kai ka gama ne ce kai wani anya kuwa ka ne ka ce wallahi inni qara'atul qur'ana kaga in ka zo da wallahi kaga ka karfafa mai zanta kuma sai ka ce inni kaga karfafa mai zancan da abubuwa guda biyu ga rantsuwa ga tawkidi harfin tawkid mun gane to irin waɗannan duka in ka kallaci wanda za ka bai wa labari cewa mutum ne wanda yana shakka kan labarin da za ka ba shi to sai ka ƙarfafa mai shi wa in yunkir fazid to idan ya zamanto kuma ba wai kwalabi ba ne kwata-kwata ma shi bai ma yadda da labarinka ba wannan ankara kenan ya sha bambam da wanda yake shakka la'alla in kaɗan kawo mai waɗansu abubuwa zai yadda da cewa lallai labarin na kakani to akwai wanda shi kuma yunkiru bai ma yadda da labarin da za ka bada ba to shi wannan shi kuma fazid wato sai ka ƙara zawa da waɗansu addu'atu tauki din bayan shi wannan al-talabi fa huwa fihi yuhmadu ba wajibi bane ka zo da shi a bangaren al-talabi mustahabbi ne ka zo da shi ana to amma in ya zamanto mutuma yana cike da inkarin labarin da zaka bashi to sai ka ƙaro waɗannan addu'atu tawkidi bi qadri al-haja walgwadan bukata shikenan kace inni wallahi qara'atu al-qur'ana ko inni wallahi qad qara'atu al-qur'ana ka ka zo da inni ka zo da wallahi ka zo da qad wanda wannan dukkaninsu tawkidi ne ko in kace qad qara'atu al-qur'ana yanda za a fassara shi haƙiƙa na karanta qur'ani ko inni qara'atul qur'ana haqiqa ni na karanta qur'ani wallahi qara'atul qur'ani ina rantsuwa da Allah na karanta qur'ani sai ka hada mai guda uku duka a guri daya inni wallahi qad qara'atul qur'ana mun gane kaga wannan anan ne ka kara shi ne fazid kuma za mu ga cewa in muka ja ayar ta cikin suratu yasin din za ta kai mu zuwa ga hakan din mun gane da kyau fa'azazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursaluna suka ce ko qalu ma antum illa basharun mithluna su yan garin nan lokacin da waɗannan mutanen uku suka ce musu haƙiƙa mu an turo mu zuwa gare ku ne sai suka ce ma antum illa basharun mithluna ku ba komai bane face dai mutane ne irin mu wa ma anzalar rahmanu min shay'in Allah ta'ala bai saukar da komai akan ku ba in antum illa takdibuna kai bari ma ku din masu shaci kudi ne ba gaskiya kuke ba yanzu kuma da suka tashi za su yi magana sai suka ce me rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursaluna can ba kawo balamu inna ilaikum mursaluna aka ce nan kuma an kawo inna ilaikum lamursaluna za mu ga a can guda biyu ne aka karfafa da shi ga jumla ismiya ga inna a nan kuma sai zama to guda hudu aka yi inna ilaikum jumla ismiya lamursaluna lamu taukid gane da kyau saboda in za ka karfafa zancenka akwai lamu taukid da lamu taukid yana daga cikin wato abubuwan da suke karfafa zance inna zaidan laqa'imun ya sha bambam da inna zaidan qa'imun ya sha bambam da zaidun ra'imun shi ya sa wani daga cikin 'yan karkara wata rana ya ziyarci rabbul balaga a wato al'imamul jurjani ya ziyarce shi sai ce shi yana ganin cikin zancen larabawa akwai hashu akwai kawai abin da ba shi da fa'ida ya ce mai kake gani ciki ce kaji wani ya ce zaidu na ƙa'imun wani ya ce inda zai da naƙa'imun wani ya ce inda zai da naƙa'imun ya ce aikai baka ma fahimci karatun ba ya ce kowane ma'ana shida ba eh imamul jurjani ce kowane ma'ana shida ba ya ce zai da naƙa'imun wannan zai faɗa ne za ka faɗi wannan labarin ga wanda baya shakka cikin labarin wanda shi ya yarda da labarin ka in ka ce mai zai da naƙa'imun ya yarda da shi wanda kuma kasancewa tsakanin kai da shi akwai wasa akwai yan zolaya so za ka ce mai inna zai da naƙa'imun wanda kuma kasancewa dama shi bai ma yadda da labarinka ba aka ce mai inna zaidan laqa'imun mun gane da kyau kaga ashe kowanne yana da kwai ma'ana wanda ta sha bambam da yar uwarta lokacin da mutum zai yi zance to shine sai ka kallaci yanayi idan ka kallaci yanayi wanda zaka baiwa labari din nan wane ne in aqbalabi ne akwai bukatar sai ka dan karfafa mai sai ka zo da adwatu tawkid amma guda ɗaya ko guda biyu ka huce a wuce gurin ce wallahi ya kada akalfa ba'ama ban gane da kyau to wal khali yakhlu to kuma wanda ya zamanto khali zihin ne wanda ya zamanto shi ya yarda da kai kawai in ka ce mai kaza ta zai alhamdulillah idan ka bashi labari to wannan in za ka ba shi labari ya hulu to labarin naka yana wafanta daga adwatu taukid duk abin da yake na taukidi ne ba za ka zo da shi ba ba ruwanka da ka zo da adwatu taukid mutumin da ya zamanto ya yarda da kai za ka ce mai akaltu ba'ama in ka ce mai na ci abinci ba wani zance ya ce maka a dan Allah ka ci abincin kwa kawai in ka ce mai na ci abinci yake ne zai ce alhamdulillah ba zai kara wani istifsarin ka ba to shi kuma wannan ba bukatar a ce sai ka zo da taukidi za ka bai wani abokinka labarin cewa matarka ta haihu ka ce an jabat ummu fulani mamarwa ne ta haihu wato yana nufin matar shi kenan man gane kaga ba ba sai ka zo da wani kadiba da wallahi da sauransu saboda wannan wanda zaka bai wa labarin Khalid Zihni ne ba buƙatar a ce sai ka yi taukidin akan wannan labarin da za ka ba shi waɗannan guda ukun shine walil maqamin tabi ka kula da yanayin da za ka yi zance da kuma wanda za ka yi wa zance ɓangaren balaga ne wannan ko a hausa kuma za mu ga cewa akwai waɗannan kin abubuwa akwai wanda in ka tashi ba shi labari ya yadda da labarinka to ba buƙatar sai ka yi ta rantsuwa a cikin wannan labarin a wannan lokacin rantsuwa da za ka zo da ita da sauransu wannan hashu ne sai ka ajiye rantsuwarka a gefe saboda baya bukatar sai ka mai rantsuwa zai gaskata ka baya bukatar sai ka ce mai hakika zai gaskata ka shikenan ka yi ta mai zance ka yi ta mai zance to amma wanda ya san kai kuma bbc ne kowane labari ya zo kunnanka za ka yada shi kowane labari za ka yada shi mai kyau da maras kyau na gaskiya da maras gaskiya to yanzu akwai buƙatar in za ka mai labari za ka ba shi labari wanda ya tabbata dole ka ƙarfafa mai don ya riƙe abin da gaske wallahi tallahi eh kana zo ka ce summa tallahi eh kana hada al'amur mun gane da kyau eh dai ya zama to ya dauki abin da gaske yawa da to in ka ce wallahi tallahi kaga ai wannan ba ma zance ya ce maka kuma kai gariya saboda mutumin da yake BBC ne wanda ya zama to duk abin da ya zo kunnan shi ce shi ma sai ya faɗa wani kaga ba za a amince mai ba daga yin zancen banza saboda kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a duk mutumin da ya ce duk abin da ya shigo kunnensa sai ya ba da labarin shi to ya isa ya zama tutacaccen makareci wannan zai mai da shi shi ma bai ma sani ba zai zama tutacaccen makareci saboda wani labarin da za a faɗa a gabanka ba haka ba ne shi ke nan kaje ka yada wani guri kuma kai za a ce a wanda ya ce muka zaɗa zuwa aka ce wani irin labarin wani kuma mun gane ga ko waɗansu lokutan da za a ga in mutum yana bibiyar irin abin da ya shafi kafafen sadarwa ɗin nan ka ga rubuta kullu na fusu za a katar mota a ɗora wani a ce ya mutu shi kenan ka ɗora su ta ce allahu akabar allah ji kankawa ne to da farko in shi ya ji labarin cewa ka ɗora shi akan ya mutu kaga inda ya san ka zai ce to dama kana mai hasada shi kenan ya ce akwai wanda suke ma kashe ka baka mutu ba ka ce to ai kai magani kayan ɗora a sitaci wani ko a cikin wata gurfa aka wasu a gaba zai yadda ba shi dai kawai ka yi sani a wata guruf da aka wazo ya ce maka akali ai da ka yi ka bi diddigin labarin ka gano da gaskiya an yi mutuwar ko ba a yi mutuwar wani za ga kawai daga ya ga labari ko yana kokarin ya yada shi so yake kawai daga bakin shi ko daga salular shi a fara ganin wannan labarin mai kyau ko maras kyau na labari mai daɗi ko marasa ko na alhini shi dai kawai ya yada to irin waɗannan wanda za a ga irin haka ne ayyukansu za ga ba sa kubuta daga yin zancen banza ba sa kubuta daga ƙarya to dole akwai buƙatar in za su yi zance sai sun yi taukidi kafin a gaskata su mun gane to waɗannan su ne almakamata as-salasa na farko ana ce da shi al-ibtida'i ibtida'iyan fala yu'akkadu idan zancen mutumin da za ka yi wa zancen ba shi da alaƙa da rena ka ba shi da alaƙa da ƙaryata ka ka sani tsakanin kai da shi gaskiya ce to falayu akal ba buƙatar sai ka ƙarfafa zancen naka au ɗalabiyan shi ne wato ɗalabi shi ne wato mataki na biyu wanda shi ba alifti da'i ba ne wanda fihi nau'un mina shak wanda ya zama akwai wani nau'i na kokonto cikin labarin da zaka bashi to wannan fahuwa fihi yuhmadu mustahabbi ne a haƙƙinsa ka ƙarfafa mai zancenka don ya amsa da hannu sai kuma na ƙarshe shine al'inkari mun gane shine yace wa in yunkir fazid to al'inkari shi kuma wannan wajibi ne wa wajibun bi hasbil inkari gwalgwadon yadda kake tunanin cewa ya yi musan zancen naka in za ka kawo mai duka waɗannan aduwa tudin na na ƙarfafawa sai ka kawo mai wallahi inna fulanin laƙa'imun an gane to waɗannan su ne ya ce wa khalif liƙta bawa ilhali mun gane guda uku nan ko yawwara almaƙamu guda uku ne alibtida'i shine wal khali ya khulu ya maido shi daga ƙarshe saboda waƙar tashi ta yi daɗi amma shi yawanci malaman balaga suke fara kawa mun gane inibtida'iyan ana ce da shi alibtida'i inibtida'iyan fala yu'akkadu aw talabiyyun fa huwa fihi yuhmadu yana at-talabi shi kuma shine ya kawo shi a farko a wannan gurin at-talabi shine khitabu dhi tardidi zancen ka iya zaman to ga ma'abucin shakka ne ma'abucin kokonto ne cikin wannan zancen naka sai kuma al-thalith shine al-inkari in ya zama to mutumin bai yadda da kai ba to mun gama da wannan bangaren kenan a bangaren balaga ya ka ce maka maqamu maqamatu al-kalami guda nawa ne zaka ce guda uku ne akwai al-ibtida'i akwai al-talabi akwai al-inkari to eh yawwa in ibtida'iyyun fala yu'akkadu aw talabiyyun fa huwa fihi yuhmadu yawwa fa huwa fihi yuhmadu ma'ana mustahabbun yawwa yuhmadu yuhmadu fa huwa fihi yuhmadu wannan shine abu da ibnu shihna wato ya faɗa a cikin littafin sami'atul ma'ani sai kuma inkari wa wajibun bi hasabil inkari awwala waɗannan su ne guda uku sai kuma mu shiga magana ta gaba yace wa khalif liqtida'il hali wato wa khalif wato ka saba liqtida'il hali ga abin da hali yake hukunta ba laifi ka saba a wajen zancenka saboda shi ma saba waɗin hallo akwai wata balaga a ƙarƙashinsa iktida wato muqtadal hal shine al-asl akwai ko muqtadal zahir akwai muqtadal hal akwai muqtadal zahir muqtadal hal a bangaren balaga shine asali mun gane yanayin da ake ciki idan ka ga mutum wannan mutumin baya shakka akan labarinka muqtadal hal shine ka bashi labari me ba tare da karan tsaye ba wannan shi kuma yana shakka akan zancenka muqtadal hal shine ka karfafa mai wannan shi kuma bai ma yarda da zancenka ba muqtadal hal shine ka zo mai da taukidat muakkadat da yawa wannan shine muqtadal hal to babu laifi ka saba wannan muqtadal hal din ka tafi muqtadal zahir muqtadal zahir shine ka ajje mutumin da yake da shakka mutumin da bai yarda da abu ba matsayin mutumin da ya yarda da shi mun gane yanzu misali mutumin da yake al'inkari ne sai ka aje shi a khalidin kaga alibtida'i shi ne wanda falayu aka dubo shi kuma al'inkari shi ne wajibi ne ba ka ƙarfafa mai zancen to akwai mukutada zahir wanda yake bayyana cewa ka ajiye abinka a gefe ka ɗauki wannan shi al'inkari ɗin ka ɗora shi a ɓangaren wato alibtida'i ya muka cewa lokacin da Allah ta'ala ce wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim kaga a qur'ani ne go cikin suratul baqara wannan aya ta sauko lokacin da mushrikai suka tambayi ma'aiki suka ce ka ka bayyana mana ubangijin naka siflana rabbaka ka siffanta mana ubangijin naka yace wa ilahukum ilahun wahidun kaga yadda ya kamata mushrike aishi bai yadda da labarin da annabi ya zo da shi ba saboda karyata annabi da ya shi ya sama bai yi musulunci ba bai shiga musulunci ba to amma sai Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid kaga a ciki babu wani da a ciki to wannan hikimar da ta sa wato an ajiye su ne a matsayin waɗanda suke al-ibtida'i saboda za mu ga a ciki babu in ƙa'ida za a bi ta balaga wa in yunkir fazid zai ce wa inna ilahakum la ilahun wahidun amma sai ce wa ilahakum ilahun wahid alkur'ani ba wani zancen da ya fi shi balaga idan muka ɗauki nan ya ce wa ilahakum ilahun wahid ko sai kuma mu leƙa farkon suratu safat wa safati saffa fazzajirati zajira fattaliyati zikira inna ilahakum la wahid mun gane da kyau bai ce ba ilahukum wahid sai ce inna ilahakum la wahid a can sai ya karfafa shi to wannan shine wato balaga akwai lokacin da kuma zaka ajiye mutumin da ya yarda da kai ɗari bisa ɗari lokacin da zaka bashi labari ka bashi labarin irin mutumin da yake da shakka akan labarinka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaito mana kisar annabu nuhu annabu nuhu muna tunanin cewa zai yi shakka kan labarin da Allah zai bashi baya shakka kan labarin da Allah zai bashi amma Allah ta'ala ya ce wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraquna sai aka karfa bazancin da me inna wanda shi kuma wala khali yakhlu kada ka yi min magana dangane da waɗanda suka zalunci kawunansu innahum mughraquna su ɗin ababen dirmiyarsuwa ne za a hallakar da su kaga inda ya ce wala ta khadibni fil ladina zalamu sa ughriquhum an gama zai ma zo da jumla fi'iliya sa ughriquhum amma sai ya ce innahum mughraquna hum mughraqun kaga wannan jumla ce ismiya ta kanta a taukidi ne wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi a to waɗannan a ɓangaren balaga shi ma in aka ajiye mutumin da yake munkir a ɓangaren mutumin da yake dalabi saboda wata fa'ida ba laifi khasatan idan kasancewa wannan mutumin wawa ne wannan mutumin wawa ne yanzu misali mutum musulmi zai yake cewa hal hunaka Allah yana almutafalsifun yawon ya gace na'am rabbuka Allah ba zai ka karfafa mai barabu da shi imanu wawa ne to wanda hatta mushrikai wanda ba sa bautar Allah sun san akwai Allah bulli manil ardu wa mun fiya kuntum ta'lamuna sayquluna Allah kuma shi zai dinga ce maka ma wai akwai Allah ma to in ka ce mai Allah shi ke rabuka Allah yani shi ya tafi ya shirme shi zai samu wani wanda za su dabza da shi amma kai baka da lokacinsa sai ka ajiye shi a matsayin wanda ya ce alibtidai ne yawwa والفعل جاء للحدوث والزمن مضارع مكرر إن اقترن والفعل سيكون فعلي فعلي جاء للحدوث والزمن wato fi'ili idan ya zamanto jumla ka zo da ita fi'iliya to karka yi tunanin cewa za ta baka fa'idar da jumla ismiya ta baka kowace akwai fa'idar da take badawa fi'ili idan ya zo shi a cikin zance ya zo shi ne lil hudusi saboda faruwar wannan abu wa zaman sannan kuma ya ƙayyade maka zamanin da abin ya faru mudari'un mukarrarun iniqtaran idan ya zamanto fi'ili mudari'i ne to mukarrarun la'alla ya zamanto wannan aikin yana tuttusuwa ne amma da sharaɗi in tarana idan ya zamanto ya haɗu da alamar da take nuni akan cewa yana tuttusuwa ɗin ne to wannan baiti yana bayyana mana zauwa da fi'ili ga fa'idarsa shine na farko lil huduth litajaddud saboda ya nuna maka cewa shi fi'ili in ka zo da shi yana iya sabuntuwa ne sannan kuma saboda ya haddade maka wato zamanin da abin ya faru yanzu misali idan ka ce zahaba muhammadu yanzu mai yake nuni a kai tafiyar ta tabbata ko ba ta tabbata ba ta tabbata fili ne ma zai la'alla ma zancen da kake zahaba muhammadu ne nan da wata biyu ne ma da suka huce ya tafi ya da yanzu ya tambaye ka ana sadiquka fulani ce zahaba ya tafi takriban munzu shahararren au talata tun nan da wata biyu ko wata uku kaga zaka ce me zahaba wannan hadatha fi zamanin mada amma idan aka ce maka ya fulan madha taf'al kace akulu da'ama ina cin abinci kaga me a yanzu ne kake cin abinci to wannan fi'ili da ka zo da shi saboda ka bayyana wa mutum cewa yanzu kana cin abinci ne amma yadda ka ce a kaltu na ci yanzu labarin da kake badawa ba wai na zancen abinci ba ne yanzu ka gama cin abinci yanzu wani labarin ake ciki la'alla ma tun da safe eh fulani a hal akalta tsamu ka ce na'am akaltu ya ga yanzu fi'ili ne maudu wannan na ci abinci yanzu ka kamar yanda wanda ya tafi nan da wata biyu za a ce mai zahaba kama idan aka tashi ba da labarin ka za a ce mai akala ya ci kowanne ne tashi ta kaji tilka ummatun qad khalat a gaunar li zaman almadi kenan zamanin da ya wuce yanzu ne dazu ne wajen karfe goma na safe jiya ne shekaran jiya ne bare ne bare wacin ne za a kawo da misiga da fi'li madi zahaba mada gala ya faɗa go na duka abin da ya wuce to amma fi'li mudari fi'ili mudari shi kuma ana ciki to fi'ili mudari akwai wanda yufidu at-takrar ko wanda yake fa'idantar da tuttusuwar abu amma dole sai ya zama to in fitar na bi qarinata misali yanzu idan nace ana a'malu fi hadhihi al-madrasa ina aiki a wannan makaranta aikin yanzu ne kadai nake yi ko kuma a'a an doke ni a matsayin malami ne wanda nake karantarwa kamar yadda na karantar jiya da shekaran jiya la'alla gobe da jibi inda rai na zan zo nan karantar ah kaga ya takarar kenan ko yawwala idan ka ce misali ina aiki a guri kaza kaga fili ne mudari ina aiki a guri kaza to amma yanzu in kace yanzu ashrabul ma'a ina shan ruwa ina nuni akan cewa gobe ma ruwan da ka sha din yanzu shine zaka sha gobe mun gane da kyau to kaga ashe idan aka samu wata karina wata alama wanda take nuni akan cewa aikin naka lalle ba wai yana nuni akan yanzu kadai ba yafidu a addawam ana adurusu fi jami'ati kaza mun gane ina karatu a jami'a kaza la'alla sana ula ce kai akwai saniya akwai salisa akwai rabia watakila za ka iya kyan shekara takwas a ciki sai ka ce adurusu ina karatu udarris fi madarsati fulani ina karantarwa a makarantarwa ne kaga wannan duka fili ne mutari amma kuma me fidu takrar ba wai yau kaɗai ake nuni ba kenan na samu aiki ina aiki a guri kaza ba wai zancen to gobe me za ka yi ba zancen gobe ba ne ba wani almashigulu la yi shagar yawwara shi ne to fili mudari ka'ida shi ne ya fa'idantar da yanayin da ake cike yanzu la'alla gobe ba ka da wani aiki in misali mutumin da ya ɗauke ka bare ma yau in ka mai aiki yau ya ɗauke ka gobe ba kaga da in aka tashi aka yi ittisali da kai aina anta al'an ana fi bustani fulanin uslihu lahu ha'idahu ina garkarwa ne ina gyara mai wato garkashi ina gonarwa ne ina nome mai garkashi kaga la'alla aikin nan yau ne kadai gadan la tadhahu ila bustani wa ina ma tadhahu ila bustanin akhar zaka tafi wata gonaci to amma in dai aka samu wata alama wanda take nuni akan cewa wannan aikin fili mudari din ba wani yanzu kadai bane yana fa'idantar da at-takrar to za a doke shi a haka nan sai kuma fi wato alisu kenan fi'ili yana zawo ne lifidu at-tajaddud da kuma wa yuqayyidu laka az-zaman saboda lifi da tajaddud wa yuqayyida laka zaman zai iya sabuntuwa yi yau kayi gobe kayi jibi sannan kuma ya kayyade maka lokacin da abin ya faru wal ismu jaa muthbit al ahkami qarinatun tazidu lid dawami wal ismu suna kuma jaa muthbit al ahkami wato ya zo shi ne saboda ya tabbatar maka da sifofi wanda aka tabbatar da su ga waɗannan zancen larinatun tazidu liddawami sannan kuma za a iya samun alama wanda take nuni akan cewa wannan suna ɗin shi ma zai fa'idantar da addawam ne yufidu dawam mun gane da kyau to shi suna in ka zo da shi al'ahkam ana ba ana nufin wato hukunce-hukunce na na wajibi mustahabi farilla ba a ana magana akan as-sifat jaa muthbita as-sifat ya zo shi ne saboda ya tabbatar maka waɗannan siffofi sifa yanzu da kace fulanun zahibun wane ya tafi kaga da yace maka zahibun suna ne ko ba suna bane ismul fa'il ne ko to zahibun bai ce maka baje ya tafi bai ce maka ba yanzu ya tafi ya ce maka zahibun saboda ya tabbatar maka cewa dai shi din ya tafi la'alla yanzu ma yana kan hanya shi yasa sai ya rufe maka abin ko kun yi magana da wannan wanan shekaran jiya kayi kiran sha'awa kana yana ce yanzu gashi nan za mu tafi shi kuma ashe tafiya bata samu ba sai ya laɓe maka yanzu Allah bai kaddara haɗuwar ka ba da wani kuma sai ka haɗu da abokin shi eh ma akhbaru fulani a fulanun zahibun kai ma saboda ka san yanda shi wancan din ya faɗa mai tun shekaran jiya ya ce mai ya tafi yanzu sai ka ce mai fulanun zahibun kaga ba damar ya ce maka ka mishi ƙarya ba zai ce ba to ai an ce mun kwaɗa zama an gan shi a gari inda yanzu ya samu tafiya ai shi ke da zahibun ne mun gane da cewa ƙala inni zahibun ila rabbi sai hadini wato fa'idar da take ƙarƙashin waɗannan guda biyun saninsu shi ne idan ka san su yadda za ka siffanta abu da su yanzu misali allah subhanahu wa ta'ala da zai hakaito mana kisar a wato asabul kaf ya ce wa kalbuhun basiqun dhira'ihi bil wasit wato karansu ya shimfiɗa da matsanan shi kafafuwan shi na gaba a nan falfajir gida ban gane basiqun da Allah ya ce wa kalbuhum yabsudu dhira'ihi ma'anar ba haka za ta bada ba an gane da kyau saboda ya busudu dira'aihi zai iya yiwa ya shimfiɗa su yanzu in an jima ya danke su amma da ya ce ba siƙun wato siffar shi ne kawai a yadda suke a shimfiɗa suke wajen wannan kenan wajen fi'ili kwa za mu kallaci cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi wato bayyana mana yanda yake arzuta bayansa sai ya ce halimin khaliqin ghairullahi yarzuqukum sai zo da me fi'ili yarzuqukum wannan lifi da at-tajaddud saboda arzutawa ta Allah ba wai lokaci ɗaya ba take zo mutum zai iya wa wanda ya fi kowa wadata a yanzu a duniya baɗi ya zamanto ya talauci zai iya yiwa wanda ya fi kowa talauci a yanzu a duniya baɗi a sa shi cikin sauhun waɗanda suke da rufin asiri ba za a ce ya fi kowa kuɗi ba amma dai za a sa shi sauhun waɗanda suke da rufin asiri mun gane da kyau to kaga ashe wannan yarzuqukum dofi da at-tajaddud abinda ka samu yau ba shi bane gobe za ka samu la'alla gobe ya karu la'alla yayi kasa shi yasa yarzuqukum kenan to kowata jumla in ka ɗauko ta ka ɗora ta a wajen yar uwarta sai ga cewa cikin zancen naka babu balaga to kiyayewa wannan ka kallaci yanayin da za ka yi zance ka kallaci yanayin da ya kamata ka zo da wannan jumla ta ka jumla ismiya kake bukata ka zo da ita ka ce fulanun zahibun ko kuma zahaba fulanun wanne zai fi ba da ma'ana sai ka yi amfani da ita sifa ɗin da take tabbatacciya ko kuma sifa ɗin da take tajaddud ita tafi dacewa ka zo da ita sai ka dace sai ka zo da wanda ta dace mun gane da kyau to wannan shine abin da zamu ɗauka yau al-isnad kenan babban abin da za mu kula da shi wajen al'isnad abubuwa guda uku nan su za mu rike na farko al'ibtida'i al'alabi al'inkari wajen abin da ya shafi kenan al'isnadu al-khabari sai kuma abin da ya shafi lazimul fa'ida da kuma fa'idatul khabar wannan shi bai kashi anan ba mu yi magana a kan shi fa'idatul khabar shi ne ka gaya wa mutum labarin da bai sani ba lazimul fa'ida shi ne ka gaya mai labarin da ya sani dama an gane da kyau irin ko kaga mutum yanzu misali an ga imam malik ya ce ah anta muhammad sadis ai gaga malam imam malik ai na gani ai ka sani da ko to wannan kaga lazimul khabar lazimul fa'ida kenan lazimul fa'ida za a ce wai kaga mutum ya ce ah wani ne kaga da kace mai wani ba labari kake ba shi ba ya bi ka sanin shi wani ne ai mun gane to wannan ana ce da shi lazim alfa'ida yawwa sai kuma waɗannan guda uku sai kuma bambanci tsakankanin jumla fi'iliya da jumla ismiya jumla fi'iliya ana zauwa da ita ne li ifadati at-tajaddud wal ifadati at-taqayyud bi zaman ina ga sai mu kwana nan ko abinda muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك